Yahudawan banu Ƙuraiza a ranar yaƙin tattarmukan kafirai wato ranar yaƙin ganuwa. Yayin da gannai ta karkata a wannan ranar fahimta ta kasa gane mafuta, aka rasa mafuta wato wannan kamar ikitibasi ne daga qur'ani cewa wa izzagat labsaru wa balagatil qulubul hana wa tazunnuna billahi zununa hulalika tuliya almu'minuna wa zulzulu zilzalan shadida kai yahudawa sun ketare iyakoki da yawa dan neman cutar annabi sallallahu alaihi wasallam banu quraiza su da yake tsakaninsu da musulmi akwai yarjejeniya ta cewa kada wani ya yaƙi wani kada wani ya taimaka a yaƙi wani amma sai gashi sun nemi haɗa kai sun haɗa kai da kafirai da wato halaka kasance a kansu a cikin wannan ƙetare iyaka wannan ƙetare iyakar da suka yi ita ta kawo suka suka faɗa a cikin halaka wani hatuhun kaunu wani sun ce musu a naure alkawarin nan ba daidai ba ne amma kuma ba su bar cutar manzon Allah ba wannan ya jawo aka halakar da su masu umarnin wannan haka ma masu hannun tunda su ɗin ma da suke hana ba manzon Allah ba haƙƙi in kai hani daga abin da yake ba daidai ba to aka kai ma ka bari amma ka ce zama karkashin garin daidai ba ne don yana neman haɗowa wanda ka faɗa wa sun gije sai ka ci gaba da zama tare da su do Allah an garu ya tashi haɗowa ba zai haɗo haka ba ai zai haɗo haka ba zai ce ai to tunda kai ka ce a zauna karkashin sa ba daidai ba ne in ya tashi haɗowa ba ra kai ya kauce ma ina ai kana cewa a bar zama gindin sa a ga kai ma ka bar zaman gindin sa ko yasa anan fa ubidal ammar wannan ha'u sun yi gogayya da magana wadda ba ta dace ba kwarai a sha'anin manzo sallallahu alaihi wasallama a maganar waɗanda suke kaskantattu al'aurawo magana maras kyau dama wanda yake kaskantacce shine ake jin magana ta wauta daga gare shi kamar yadda ake faɗa ne da hausa daga bakin wawa aka ji maganar wauta kuma wannan ai matashiya ce cewa in kai dai ba wawa ba ne to kakka yadda a ji mana ta wauta ta fito daga bakin kana da hankalinka kana da fahimtarka a ji magana ta wauta ta fito daga bakinka ai ba daidai ba ne ya nuna ba hankalin kenan musamman kuma a ce za a yi magana ta wauta a janibin manzo sallallahu alaihi wasallam babbar tabargaza kaga wannan ba daidai bane dukkan wani dauda dukkan ɗabi'a wadda take ta dauda mummunan ɗabi'a tana ƙara masa wauta ko duk mutumin da yake wato gaba ɗayansa dauda ne na kirki bane to da ɗabi'un da yake munana sai ya zama suna ta ƙara masa wauta haka nan addinin da yake bi karkatacce sai ya zama yana ƙara masa wauta amma hukuma kuka kaka ƙarshen mutanen nan yahudawan nan ya zamo me magana alfasha ta zawo ga wanda yake gwanin faɗar alfasha wanda yake gwanin faɗa alfashar mai ƙarshen sa ƙarshen sa ya zama ya samu magana da yake faɗa mummuna a hakkin annabi sallallahu alaihi wasallam summa a matsayin guba ta koma guba gare shi ai da man bai sani bane ai da man mimi a wasu guraren ana mai da ita ba ana mai da mimi ba kamar yanda wato ake mai da bar ta koma mimi a wasu guraren sai ya za su kan tsaya matsayin junansu akwai abu sirari mazini in zai ce masmuka sai ce basbuka basbuka inda zai ce masmuka sai ce basbuka mimin na farkon da na biyun duk ya mai da su ba haka duk gabanu mazin take haka ce wato mazini ɗaya daga manyan malaman nan na hau da tasirifi wanda wasu ma suke cewa shine ya fara ajiye littafi a ilimin tasirifi bakarul mazini ya shiga wajen halifa wasik ɗaya daga cikin halifofin banin abbas sai ya tambaye shi ya ce wato kai daga wata kabila ne ya ce daga banu mazin ne ya ce to mazin ɗin ta tamimin ko ko mazin ɗin kai ko mazin ɗin rabi'ata ma iri uku ne akwai wanda take daga kabilun tamimu akwai da suke daga kaisu akwai da suke daga rabi'a sai ce a daga mazin rabi'ata sai ce da shi basbuka saboda su haka suke faɗa to amma sai mazini ya gane cewa tashi ba shi amsa ya buluga mutanen tasa ai amsa ba za ta yi daɗi ba tunda sunansa bakaru inda lugga mutanensa zai faɗa ya zai ce makaru makaru makirje zai ce a bakaru ne ya amiran mumini sai ya gane sai ba su ya gane ya minna ya ce kai zauna kai lalle kana da fahimta to da kana ne ke katulu hudiya dai a daman kashe shi da hannayensa ya afu ne daga bakinsa magana da yake faɗa ita ta jawo kashe shi bawa fi su fi ni hizzabba shi dangane da mummunan aikinsa kamar mace ce da ake kira zabba'u kamar saurauniya zanubiya ce wadda ta tsotsi gubar da take zobanta don ta mutu take cewa biya di la biya di amri ta gwammace a ce ita ta kashe kanta fiye da a ce ta bari amuru ta kashe ta abubuwan na halu koko a a a ce kudan zuma ne kai su ha da abinda take sakawa da jilibul hatfa ila shi yake jawo mutuwa zuwa gare ta ma lahu in alhali ba cuci kowa ba ta yi saƙa ta je zuba a ciki wannan yake sa a hau a kunna mata wuta ta mu dan a dauke wannan abin da ta
sara'at qaumahu haba'ilu bak tarkuna na zalunci da suka kafa shi ya jawo mutanensa suka fada ciki suka faɗi badda hal makaru min da makirci na daga gare su ya ƙara tarkunan nan wadda ha da tsananin wayo na zalunci wayan da suka yi na zalunci fa'atarhu wannan ne da dawakai ta zo musu hatalu da take takama ilal harbi zuwa ga yaƙi walil dama an san dawakai wannan takama ne a wajen yaƙi qasadat fihi mulqana amma suna sun doshe su faqawa fi dani a gefen suka na daga masun ma sha na hal ida kaucewa bai aibata ta ba duk inda suka nufa da suka nan suke suka ba a cewa ai sun kauce sun soki wani waje daban no wa asarat bi arri makkah naqa tabbar da kura a ƙasar makka zunna anna da aka ɗauka cewa safiya isha'u ya koma min ha saboda ƙuran nan ƙuran nan ta jawo ake ganin safiya ma kamar dare ne ahajamar inda hal haju Ku da ake kira hajunu ba ta ce kome ba yayin da wannan ƙurar ta motsa ko ajabat inda hul hajunu a wata nusa a wato yayin wannan ƙurar ku da ake kira hajunu sai ya shiru bai ce kome ba daga wajen hajunu mutane wato musulmi rundunar musulmi suka shiga maka ba wanda ya ce musu ƙala ba wanda ya tare su wa kada ku da'u ku da ake kira kuda ya ana inda ida bayan ya ba da ɗan kaɗan daga kuda kuwa musulmin da suka shigo sai kafirai suka tare su shi yasa sai da aka kashe wasu kaɗan daga kafiran sauran suka gudu shine wato kamar da suka ba da 'yan rawuka kaɗan kuma sai suka gudu suka yi bayarwa
wadda har aujuhab a tara ko kusa ko biha a maka wa biyuta da gidaddaji mulla min hal ikifa da aka ƙosa da wa kaucewa daga gareta wal ikiwa da kuma takama takama aka kosa da takama da suke daga bin musulunci duk wannan taujihi ne da ilimin kafiya da can da ya ce ida'u da nan da ya ce ikifa'u da ikiwa'u duk taujihi ne da ilimin kafiya
fada au a halamal bariyati sai suka roƙi mafi haƙuri a cikin halitta wal afu cewa an yafe musu jawabul halim shine amsa da suka ji daga bakin mai haƙuri wani igira cewa an rintse duk abin da suka yi an yafe musu la tusriba alaikum al-yawm aqulu lakum kama qala ahayyukum la tusriba alaikum al-yawm na shadumul sun qurba masa magiyar zumunci min quraish wannan da attiratu siratu takama da daukan fansa washana da tsananin gabanin quraishin daga quraishawa kada ta ta yanke zumuncin nan fa'afa dan Allah ya yafe musu irin yafewar ne iko da a gyara o tunawa lamina gisu bai tare su bai tauye shi ba a kansu bi mamara da gabata cewa akwai abin da zai sa a ce sai ya ɗaukan sa a kansu ko cewa ya sami iko a kansu wannan bai sa ya ce sai ya ɗaukan sa ba ya ce dai ya haƙura ya ya ƙyale su wai za ka yi كان القطع idan yankewa wal wasu da sadawa ya zama lillahi dan Allah ne تساوت لقريب to kusatawa da nisan ta duk sai ya zama daidai wanda yake dan uwa da wanda yake ba dan uwa ba wanda yake bare idan dai za a zauna da shi dan dai sai ya zama duk sun zama ɗaya da wanda yake dan uwan da wanda yake bare مم. وسواء عليه almalamu zargi wa rawo ko yabo sawa dai ne alaihi ga manzo sallallahu alaihi wasallam hima ta min siwa a cikin abin da yake zo masa dinsa da ka zarge shi da ka yabe shi ba zai sa ya bar abin da yake daidai ba zargin ka ba zai sa ya bar abin da yake daidai ba yaban ka ba zai sa ya bar aikata abin da yake daidai ba duk ɗaya ne a wajensa ولو أن انتقامه kuma abin da aka ce duk musulmi ma ai abin da ake bukata kenan ya zamo akan haka musamman wanda ya ce ya kama hanyar suluki wato hanyar tafiya ga Allah to bai kamata a ce yabo ko zargi tsare shi daga tsayawa akan gaskiya ba wani malami yake cewa idza kana fi madin wa zammin da bawutul ladayka fa asnaman la'a ta abudu kai idan ya zama akwai bambanci a wajenka dangane da an yabe ka ko an zarge ka ya zama sanda aka yabe ka kana jin daɗi kana murna sanda aka zarge ka kana damuwa ba dubawa kake kaga kayi daidai ko ba kai daidai ba to fa sunaman la amriya ta abudu to a sannan ka san ba Allah fa kake bautawa ba gumaka kake bautawa kanka kake bautawa abinda kake kana yi ne dan a yabe ka ko kana barin aikatawa ne dan kada a zarge ka amma ba wai dan Allah ya ce ka yi ko ya ce ka bar aikatawa ba kanka kenan kakewa abin da ake nema ko ka yi dan Allah kawai in ma yaban naka za a yi ba amma dai kai dan Allah kai ba kai ne dan aibe ka ba a ka yi dan Allah in ma zargin naka za a yi a zarge ka ba za ka taba barin abin da yake daidai abin da Allah ya ce ka aikata ba ولو أن انتقامه da ce rukunsa don bin son zuciya ne da yankewa wadda fa da kaucewa daga ƙurashawa ya ɗore da shi kenan ba zai taɓa haɗa kansa da ƙurashawa ba zai taɓa sadar da ƙurashawa ba قام لله don Allah ya tsaya don Allah a baki ɗaya lamuransa ɗaya lamuransa don Allah yake فأرى الله دينه تباين shi yasa nisantawa daga gare shi da kusatowa ta daga gare shi duk wanda ya sai zamo Allah ya yarda da haka dan ya nisanta Allah ya yarda da ya nisanta ka manzo Allah ya nisanta ka Allah ya yarda da haka in kuma ya jawo ka manzo Allah ya jawo ka to Allah ya yarda da haka saboda duk abin da yake yana yi ne dan Allah
فإنه كله جميل kai ayyukan manzo Allah gaba ɗaya kyawawa ne وهل يره daman ai al'ina ƙwarya ba ta yayyafi illa bimawa sai ko da abin da yake cikin ƙwarya
فطلب السامعين ذكر أولئك ambatan sufofin manzan Allah na maɗaukaka ya sa masu sauraron ambatan sun yi farin ciki suna nishaɗi يا لرابي ya mamakin wannan abu wanda yake kamar giya ما رد bihinnu da ma- da ma- abokan sha suka karkata da jikunansu da sababinta
النبي الأمي annabi wanda ba rubutu ba karatu علم amma kuma tare da haka shi ne mafi sanin wanda masu ruwaya suka dangana magana gare shi shi ne mafi sanin wanda gwanayen magana suka dangana magana a gare shi yalanda sun tashi wa da su yi ziyararun a daidai اللهم صل على سيدنا محمد